أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرف خلق الله أجمعين الصادق الوعد الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين حتى قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين أما بعد uwa barkanmu da kasancewa wannan lokaci musamman wanda muke wannan shafi mai albarka na rasulun amin sai na shafin sarki zaki ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya kaddara mana kasancewa a wannan lokaci domin ci gaba da karatun da muka ɗauko na wannan littafi mai albarka mai suna raf'ul malam amman rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam littafin da yake mana umarni bin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye tare da kore mutum gabanin dukkanin wani abin da ya shafi nasar rai wanda kuma yake da ya rubuta wannan littafi shine babban malami mujaddidin addini sannan kuma sahibul faida sannan almajirin maulan shehu tijjani wato maulan shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu to yan wa wanda muke bibiya a daidai wannan lokaci an bukaci ina sarwa da ayi sharing saboda wasu da yawa su amfana su san lokacin da ake gabatar da karatu za mu so yan uwa suna kokarin yin sharing din a lokacin da ake yi duk da cewa bayan an samu an yi akwai waɗanda suke mujtahidai musamman irin su sai di malam babangida abuja da su sai di malam nazif harun wanda suke daga ghana da shauran yan uwa masu albarka sukan yi kokari su sauke su yada a cikin whatsapp to ala ayi halin abin da yake akwai shine kamar kullum yau shine karatunmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi sati na goma sha ɗaya kenan in allah ya so mai komai mai kowa ya kaddara mana za mu gabatar za mu ci gaba da yadda muke magana akan yadda ya wajaba bin annabi muhammadu a fasali na biyu yanda ayimma jagorori na wannan addinin musulunci dukkaninsu suka barranta da kowa idan ya saba da annabi Muhammadu hasali ma karka yi da awan kana bin mazhaba irin na imamu wane in dai imamai din mun ne imaman da suka suke aimatul mazahib al arba'a din nan duk sun barranta da wanda ya inganta kansu ya nasabta kansu da su amma kuma yake saba da awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a shafi na ashirin abinda shi yake cewa qal wa qala lana al-imam ahmad bayan an kawo maganar al-imam shafi wanda muka kwana akai wanda yake cewa ba a san wani malami ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci da aka yadda cewa malami bane ko shi ya nasabta kansa da ilimi ko malamai suka ce malami ne wanda aka hakaito sabanin bin annabi Muhammad daga gare shi a duk sun yi ijma'i wajen wajibcin bin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da yake faɗa mana anan yace al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya faɗa mun kawo nusus akan al-Imam Malik nusus akan al-Imam Shafi'i yanzu da mu koma kan al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah kara masa yadda yake cewa qala lana Shafi'i al-Imam Ahmad yana faɗin cewa al-Imam Shafi'i ya faɗa menene al-Imam Shafi'i yace idza sahha indakum al-hadith idan kuka ji hadisi ya inganta daga gare ku faqulu li ni ma ku gaya min domin sai ne amfani da wannan hanyoyin da kuka bi na ingantawa in na gani ma ya inganta a gare ni azhabu ilaihi kai azhaba ilaihi domin da kun gaya min zan bar mazhaba na zan dauki wannan hadisin na yi aiki da shi zan bar dukkanin wani abin da ya saba da maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan al-Imam Shafi'i ga almajiransa wa qala al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad yake cewa kana ahsanu amrin kana ahsanu amri Shafi'i mafificin abin da yake burge ni nake bin al-Imam Shafi inji al-Imam Ahmad ibn Hanbal yace indi aguna kana idza sami al-khabara lam yakun indahu qala bihi wa taraka qawluhu da al-Imam Shafi'i ya ji wani magana wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in har da yana da wani magana sabanin wannan maganan zai bar maganansa take a wannan lokacin zai ɗauki maganan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi aiki da maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe wannan ya wajaba mana dukkanin mu musulmi mu bi magana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin maganan ko ma wane ne in ya bambanta da na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan yake cewa inji al-Imam Ahmad radiyallahu anhu yace wa qala rabi rabi yana cewa qala shafi al-Imam Shafi yana cewa la tatruku al-hadith an rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yudkhiluhu al-qiyas wala mawdi'a lahu fi sunnah lallai kar ku bar wani magana in dai daga manzon Allah ne kar ku bar shi ba ku yi aiki da shi ba domin maganan manzan Allah kiyasi ba zai shiga cikin maganan Allah ba wai a kwatanta maganan manzan Allah da na wani a la yadkhuluhu kiyasi ba zai shige shi ba wala maudi alahu fi sunna kuma babu wani makani a sunna in ga maganan manzan Allah ka dauko kiyasi shi yasa ake cewa la qiyasa ma'an nafsi kaida ne na malaman usul fiqh babu wani kiyasi in ga tsayuwan nafsi وعن ابن مسعود رضي الله عنه الرويت لقى عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيء ما من آمن إلا والذي بعده شر منه باب وني شكرا ديزو سي وان ديزو بايان سيفيس شردي منا غني كودا أرايواني داك غني غا أبوبوا سنة كنكاما كمر سنة دكيو sai kuma shekaran baya sai yazo sai ga yafi samuni muna roƙon Allah ya tsare mana wannan bala'i da musulmi suke fama da shi ko in ce dan adam yake fama da ita a duniya duk wani abin da kake ganin gurɓatacce ne na baya in yazo sai fi shi muni manzo Allah sallallahu alaihi da kansa ya faɗa yana ce ma musulmi isbiru fa innahu la ya'tikum zamanin illa wallati la ya'tikum zamanin illa wallazi ba'dahu sharrun minhu ba wani zamanin da zo muku sai wanda zai zo bayan sa yakan ci shi sharri sai Allahumma sai kadan wan nadiru la yukasu inji malamai to wannan maganar al-Imam Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ma min amin illa wallazi ba'dahu sharrun minhu babu wani shekara da zai zo sai wanda zai zo bayan wannan shekaran ya fi wannan shekaran sharri la aqulu amun amtaru min amin ba abin da nake nufi wai ma'ana wannan shekaran za a yi ruwa wata shekara kuma ruwan ba zai kai wannan a'a ba ana maganin sharri na ruwa bane ko sharri na kuɗi bari mu ji me suke nufi wala amin akhsaba min amin ba ana nufin wannan shekaran ya fi wancan shekaran cin riban arziki bane ko ya fi shi albarkacin gona a'a ba haka ake nufi ba menene abin da ake nufi a wannan magana wala amirin khairun min amir ba ana nufin wani shugaba zai fi wani shugaba bane duk ba wannan bane manufar walakin zihabu khiyarikum ko kuma zahabu khiyarikum shine tafiyan masu alkhairin ku shugabanni malamai nagari bayin Allah za su na mutuwa sannan kuma wanda za su na maye su ba su kai su a tsoron Allah ba su zo su rikita duniya wanda yanzu duk matsalolin da muka fuskanta shine wato jahilan da suka naɗa kansu malamai suka zo suka kafirta malamai suka kuma rikita addinin musulunci wannan duk sahabbai sun yi ta faɗin wannan maganganu kuma gashi yanzu yana faruwa abin da yake nufi shine zamani zai zo wanda zaka gani malamai za su mutu zahabu khiyarikum masu mutanen alkhairi za su mutu mun ga irin yadda ake ta mutuwa a wannan shekaran mutuwa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musamman har ta kai ga cewa an rasa manya-manyan malamai kullum kaga ai posting kwana ɗaya biyu uku zai wahala ka rasa babban malami wanda yake umda ne a musulunci wanda ba a rasa ba duk kaga ana ta mutuwa malamai kuma zaka ga kai ce wa ulama ukum malaman ku wato wa ulama ikum malaman ku daga suna ta mutuwa su ma da su mutu thumma yahduthu qaumun sannan wasu mutane za su zo suna magana a cikin addinin musulunci yake suna dina bi ra'ayihim addini iya ra'ayinsu suke dauka ba sa daukan abin da inganta daga manzo Allah ba su hukunci da shi idan har abu ya saba da ra'ayinsu ko nasi ne su juyar da shi su bata da shi in magana ya inganta daga manzo Allah sai su ce malamin su bai kai ko wani abu shi su bata wannan abun su zo da son zuciyansu fa yahdimul islam sai addini sai malamin ya zo yi magana ya rusa addini wa yansalimu ya taru ya fita cikin addinin ya bar addinin kuma ya rusa addinin yau halin da muke ciki kenan yau an fita bala'i sun yawaita cikin addinin musulunci abinda baka san shi ba bayan al'umman baya an mutu ana la ilaha illallah sun mutu din nan da yarda da manzon Allah sun mutu da sallama wa Allah sun mutu da girmama sahabban annabi sun mutu da soyayyen iyalan gidan annabi Muhammadu sun mutu da girmama waliyan Allah sun mutu da girmama salaf khalaf ba su mutu da kafirta kowa ba amma a gaban ka kaga yanda suka rayu da imani sun mutu suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah ɗan uwa wannan ba zai zama maka izina ba ya kamata rayuwansu ya zama maka izina ashe idan sun mutu da iya wannan da la ilaha illallah yau ba sai wani ya kare ka ko ya rage ka ba za ka iya mutuwa da la ilaha illallah ai abin da ake nema kenan mutum ya mutu mata shahada to amma sai ya zamo garin neman gira yanzu fasa ido ake mutum sai ya ce wai shi zai gyara kaza darajojin annabi Muhammadu mutum ya rushe su ya takuda su menene na me kake bukata wajen ka kafirta yayin annabi Muhammadu me dalilin ka babu me kake bukata akan maganar iyayen manzon Allah me kake bukata sai ka bata sahabban annabi Muhammadu menene Allah zai tambaye ka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wani kuma fadin wala kun ma kasabtum wala tusalun amma kanu ya'malun ba wanda zai tambaye ka me kake bukata akan abin da ya shafi a akan abin da ya shafi a banda iyalan annabi sallama iyalan manzon Allah sallama wajen ka bata iyalan annabi ko matayen manzon Allah kuma ina meye abin gaba tsakaninka da wanda Allah ya ce ya zabe shi wani waliyin Allah me abin gaba tsakaninka to yau ba wannan ba an samu wanda suke rusa alqur'ani gaba ɗaya su ce qur'anin ma bai yi ba an samu wanda suke rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisan ma bai yi ba an samu kala kala za a dinga kawo maka za a dinga kawo maka to ƴan uwa irin wannan muna jan hankali ba da magana na ba maganar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud wanda sun zauna da manzon Allah sun ga addinin amma kuma suke hangen nesa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku kiyayi firasan mumini firasa shine mumini da ya faɗi magana na gaibu wanda gaibu ne yanzu idan ka ɗauko wannan ka ɗauka ka auna wasu mutanen sai ga sun tabbata kan shi mutum sai ya rusa addinin shi kuma sannan yanzu ya fita addini mun ga wanda suka dinga cewa hadisi kaza ƙarya ne hadisi kaza ƙarya ne karshe kuma suka suka ce ma su ba ruwansu ma da addinin musulunci لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه كتوا إنما هو كتاب الله وسنة رسوله للي الدين إن ننفع أبو, أبو بيني alkur'ani sai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga alkur'ani sai hadisi a jikin qur'ani aka dauki ijma'i a cikin sa aka dauko qiyasi bayan alkur'ani da hadisi ba mu da wani masdar masdari wanda yake mai karfi banda alkur'ani da hadisi sai ke cewa fa man qala ba'da zalika duk wanda ga alkur'ani yazo da wani magana sabanin alkur'ani bi ra'ayihi ya kawo ra'ayinsa fala adri a fi hasanati am sayati yace ni in ka tambaye ni shin ya faɗa dai samu lada ko ya faɗa dai samu laifi ni ban sani ba wannan ya rage masa in an je gaban ubangiji zai nemo a ina ka samu wannan maganan Allah ne ya faɗa ko ko a taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ka kirkira ne kai Allah sharri Allah ka nesanta mu da irin kaje da karerayi mutum kawai yazo ya dinga ce kaza kafirci kaza musulunci ba wanda ya saukar maka aya ko hadisi kai ba annabi ba ka bar musulunci ta abin da za ta ga dama shi musulunci an buɗe shi kofa ne mai faɗi farko musulmai sun fara tafiya babu ikhtilaf wanda ake samu din nan sabani khilaf mai karfi mai muni din nan a'a ana samun ikhtilaf amma babu khilaf dama Allah ya faɗa da wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk da sai ta sabani sai wanda Allah ya ga dama wasu za su tsame su bar wannan amma saɓani ne muni wanda wannan zai ce kai kafiri ne kai kaza ne babu wannan mun ji yanzu anan imamu ahmad ibn hanbal yana hakaito mana daga al-imamu shafi'i kuma shi ma na da mazhabansa daban al-imamu shafi'i yana hakaito mana daga al-imamu malik yana da mazhabansa daban al-imamu malik yana da mazhabansa daban na hakaito mana daga al-imamu abu hanifa abu hanifa gashi nan da sauran bayin Allah akan samu saɓani amma ba na ka cewa na kafiri wa na kaza ba wannan son zuciya shi ke kawo baka da ikon ka cewa na kafiri ne karara sai da nassi karar da ya kafirta mutum kuma ba a kafirta mutum takfir wanda yake takfiri na ta'ayini ayyana wane wane kafiri ne wannan haka zalunci ne kuskure ne a fahimtar addinin musulunci Allah ya kiyaye mu shi yasa sayyidina Umar ibn al-Khattab yake cewa as-sunnatu ma sannahu Allah wa rasulihi wa rasuluhu duk sunna shine abinda Allah da Annabi suka ce wannan suka tabbatar da shi suka tabbatar da shi shine sunna la taj'alu khata'ur ra'yi khata'ar ra'yi sunnatal umma kada ku ɗauko kuskuren ra'ayinku domin da yawan ra'ayi duk ra'ayin da ta saba da magana manzo Allah kuskure ne to kar ka ɗauko wannan kuskuren kan ka saka shi ka mai da shi dole sai al'umma sun bi yan uwa kowa ba dole bane ka bi maganar kowa in ba Allah bane ba Annabi Muhammad bane sahabi zai iya magana ka aje maganar sa ka dauki inda wani maganar ka dauke shi amma yau sai ya zamo idan malami na yace in baka yadda ba to kawai kai kafiri ne wa ya faɗi wannan maganar waye ya wajabta ma wani bin wani abu ko musuluncin ita kanta musuluncin ba komai bane dole akwai abubuwan da suke wajibai ne ba su fi guda biyar ba wanda suke dole wannan practicing din dan adam ne a matsayin ka na musulmi dole sai ka yi su zakka azumi aikin haji sallah shahadatu Allah ilaha illallah wayannan abubuwa guda biyar din dole ne ga musulmi amma bayan wannan babu wani abin da ya zama tilas kuma su kansu innan guda biyar din ga dan adam bai zama dolen dole ba la ikraha fid din to ya za a iya zama ra'ayin malamin ka sai ya zama mun dole ba dole bane ba iya abin da yake a gare ka kai bayani kai bayanin ra'ayinka in naga zan yi sai na yi amma yan mu zama mun mai da addini yaki kawai wani bai yi da ni ba kafiri ne wani bai da ni ba kafiri ne wannan muna sabawa da maganar manzo Allah shi ya kawo rarrabuwan kan musulmi da musulmi suna sallah bu daya aka zo aka ce masallatai araba suna sallah bu daya wani ya ce karka bi wancan aure dazu na ga maganin wani malami yana magana akan in ka durkusa ka gaida iyayenka kai kafiri ne ka fita a musulunci duk iya abin da kake yi in ka tsugunan kana la ilaha ne yace kai ko sun kuyar da kai kai su zu da inhina'in ne ko sun kuyar da kai kai ka kafirta ka gaida malaminka ko iyayenka ka sun yadda kai ka kafirta to kaga wannan irin wannan abun ba addini bane san zuciya ne kuskure ne bala'i ne da haka yan uwa yana da kyau muna kokarin mu san menene dole mu san menene ba dole ba duk abin da bai zama dole ba bai zama dolen ba sai ka saba da ni ba laifi zai ka ka saba da ni amma ya zamo an taba manzon Allah an taba Allah to anan fa akwai matsala an anan akwai matsala shi yasa muna kira ga malamai wanda suke tararraba kan musulmi wane kafiri wane mushriki dan Allah a hakura a dawo a karantar da mutane addini wannan shi abin da yake mafi muhimmanci amma yawan kafirta wane kafirta wannan wannan zalunci kuma ba zai ba mu zaman lafiya a cikin al'ummar mu ba duk yanda za a samu wanda zai ce wane kafiri to wannan alamun zubda jini ya so kenan Allah ya kiyaye mu shine sai na Umar ya faɗa ka dauki ra'ayinka ka kaka ba wa al'umma kace dole sai an bi ra'ayinka wannan zalunci ne kuskure ne qala ba'duhum wasu suka ce inda iradi hadha al-asr a lokacin da suka kawo wannan asari na na sayyidina Umar ibn al-Khattab rahimahullahu Allah ya suka ce rahimahullahu Umar Allah ya jikan sayyidina Umar faka annahu alima wuqu'a dhalika fa hadhara minhu ka ce sayyidina Umar ya san haka dai zai faru bayan bayan barin manzon Allah duniya zuwa yau sayyidina Umar yake ta tsawatarwa mun sani cewa manzon Allah sallama ya faɗa cewa inna mimman كان من إن إنه كان من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فأمر منهم للي وين da suka gabace ku akwai muhaddathuna wanda ake musu ilhama idan da zama al'umma na sayyidina Umar na ciki anan ya tabbata cewa wali ko sahabi ko wani ba bai iya faɗin abin da yake na gaibu saboda Allah ya tabbatar hadisi ya inganta cewa muhaddathun akwai wanda ake musu ilhama sayyidina Umar na cikin su shi yasa sayyidina Abdullahi bin Umar yake cewa tunda nake ban taba jin Umar ya ce ina ganin azunnuhu kaza illa kana ban taba jin ya ce kaza zai faru ina ganin gobe kaza ba sai abin ya faru amma abin da ya faɗa yace haka zai zai faru gashi kuma ya zo ya faru shine shubran yake cewa suka ce kamar sai Umar ya sani yake tsawatarwa fakat shahadna fi hadhihi al-a'sar ra'ayan mukhalifan lis-sunnah a wannan zamanin muna ganin ra'ayoyi karara ra'ayi ya saba da sunnan manzon Allah mudaddan lima fi kitabillah karara yana kishiyantan abin da ke cikin alqur'ani ya kishiyanta abin da ke cikin sunnan manzon Allah yanzu mutumin da zai ce maka sunku ya kawai ka kafirta yaya zai da sayyidina annabi yaqub alayhi salam ya tsuguna wa annabi yusuf alayhi salam ba kuma yanda za a yi kafirci a al'umman baya ya zama musulunci a yanzu ko kuma a ce musulunci ne mu yanzu ya zama na kafirci wannan zalunci ne sayyidina Yusuf annabi Yusuf alaihi salatu annabawan Allah sun tsuguna waɗansu Allah kuma yake bamu a cikin suratu Yusuf ba kuma labari ne a matsayin cewa amma ka ce wannan kafirci ne shine abin da yake faruwa da ga ra'ayi karara ya saba da alqur'ani ya saba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqaduhu dinan sai ce wannan shine addini yarji'una ilaihi inda tanazu' duk jayayyarsu abin da yake ba na addinin ba shi da ɗauko a yi ta jayayya eh wannan shine addini ya saba wasan mahu mazhaban sai wannan shine mazhabar ma addinin su ɗauke shi da shi shine matafiya wala amri innaha la musibatun wa baliya yace wallahi na rantse da ubangijin da ya halicci rayuwana wannan musiba ne wa baliyatun bala'i ne wa hamiyatun hamiya ne ma'ana kungiyanci ne da kabilanci wa asabiyatun kira ne zuwa ga asabiya ta'assubanci wasiba biha al-islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un am jarabci musulunci da irin wannan bala'in inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa fil iqaq wa fil iqaq ba'da kalamihi a cikin littafin nan na iqaq al-himam bayan ya kawo magana da yawa ma nasuhu ya kawo bayani wa yu'ayyidu dhalika yace tahdhiru salafi al-umma min as-sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim lallai daga cikin abin da yake karfafa cewa salaf da tabi'ai da tabi'in da sahabban annabi sun tsawatar akan rashin bin annabi Muhammadu bala'i ne to lallai zamu gani hakan ya tayar walasiyan mal'a'in mal arba'a wa'annan ayyuma guda hudu da ake ce kai ka ce kai mazhabar hanafiya ne hanabila da shauransu wanda aka yarda masu tsoron Allah ne su kansu sun fi kowa tsawatarwa min muhalafatil hadisi sun hana sabawa hadisin manzon Allah muhkami domin yana da kyau in mun yi duban bayani a irin wannan da mu dan shiga usul fiqh domin a nan damu kuma tace ra'ayoyi duk da cewa a karatunmu da muka ɗauko na ashalul masalik muna roƙon Allah ya bamu iko mu ci gaba da yi mun so ya zama muna tafiya da irin wannan abu na usul dan yan uwa suna fahimtar masail fiqhiyya wanda duk mas'ala wata take ta fiqhu ce to ba komai bane da ka ga hadisi kawai da ka aiki da shi akwai bayani a kai kuma Allah zai ba mu iko in albarkan annabi sallama za mu ci gaba da yi domin mu wadda hattar wa junan mu mu fahimci abin da yake akwai wa haddihim ala wujubil amali bihi sun kwadaitar akan wajibi ne aiki da hadisin manzon Allah ma'a mukhalafatihi ra'aya ma'a mukhalafatihi ra'aya ka'inin man kan kuma matukan hadisi ya saba da ra'ayin wani to dole a bar ra'ayin kowa a dauki hadisin manzon Allah ko waye wannan mutumin sahabi yake ko kuma wali ko tabi'i ko waye shi ba wanda Allah ya turo mana sai manzon Allah فمن ذلك ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رويته سعيد بن جبير عبد الله بن عباس قال يتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle annabi yayi hajji tamattu'i anan wasu sukan dauka ce tamatta'a mutu'a sai sai ai gannan hadisi mutu'a ne a kuskure ne don wani daga cikin uwa yake cewa ya ga hadisi a cikin littafin nan na na araful malam magana akan hadisin mutu'a sai sai yake ce min kuma ya ga sayyidina Abbasu yayi jayya da sayyidina Abubakar da Umar radiyallahu anhu nace masa baka gane bane wannan ba maganar mutu'a irin na shi'a bane a wannan ahlus sunna ba maganar mutu'a shi'a bace ana maganar mutu'atul hajj ne Allah ya taimake mu to yake cewa sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi yayi mutu'a mun faɗa akwai hajji tamattu'i hajji ifradi kirani akwai wa'annan ayyukan hajjin dama mun yi bayanin su a baya to yana faɗin cewa manzo Allah yayi to da annabi sallallahu alaihi yayi kala urwatu urwatu sai ya gaya ma shi abdullahi ibn abbas yace na ha abubakrin wa umar an almut'a ai abubakar da umar su sun hana yin hajjin mut'a sun hana yin mut'a aikin hajji sun hana yi fa kala ibn abbas abdullahi ibn abbas sai yace arahum sayahlikun ina ga halaka dasi ibn jubair shi yake haka yace abdullahi ibn abbas cewa lalle urwatu ibn mas'ud yace sayyidina abubakar da umar sun hana sai ce to ina ganin za ku halaka أقول لكم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون نحى أبو بكر وعمر يا يزني أنت بكو النبي ياي أما كنا من سيدنا أبو بكر يا هنا سيدنا عمر يا هنا abin da zamu fahimta anan shine mun yi bayani a baya cewa duk sahabban annabi kowa daga cikin su akwai sunna daga sunnonin manzo Allah wanda bai sani ba kuma bai yi aiki da ita ba wannan bai zama masa nakasu ba domin annabi sallama babu wanda ya isa ya gama shi gaba daya a'a dole sai dai ka kwaikwayi annabi a wani waje wani wajen dole sai ka bari don annabi sallama shi baccin sa ma sunna ne to baccin da yayi yau da irin kwanciyar da yayi da wanda yayi gobe kai yaushe ka san an yi ma tukunna balle kai su dole sai dai akwai abin da za ka kwaikwaya kuma annabi sallama akwai fahimta sahabi zai iya fahimtan kaza yayi istihadi wani kuma ya faɗa yayi daidai wannan ba laifi bane ba da iya samu na kasa ya zama yana da gaskiya anan sai Abdullahi bin Abbas yana da gaskiya akan sayyidina Abubakar da Umar su da suka yi hani akan wannan abin su kuma sun yi ne a rashin sani ko kuma bisa ijtihadi na kuskure wannan wadih sai mu dauki maganar manzo Allah mu bar nasu sabanin mutane jahilai ko kuma masu neman sukan musulunci da ya ga irin wannan abin sai ce shikenan sai na Abubakar din kaza kazan sa Umar din kaza kazan sa a dan uwa wai koya maka haka kai baka yin kuskure a dubu kullun sai kai kuskure dubu wayannan kurakuran kan Allah ya ma hukuncin ka tafi wutan jahannama a tsine maka ka zama dan wuta duba ayyukan mutum mizani ne wa nada'u mawazin al-qisqa da azo da mizani ne na adalci adalcin nan kuma Allah subhanahu wataala aiki ɗaya na alkhairi ya karranjayi sharri goma na karamin mutum balle baliyan Allah balle sahabban annabi wanda su an ce an yafe musu ashe yan uwa ku duba akwai yanda malamai suke kiran fikihu malamai sun nan ba suna nufin su kan sahabbai bane a sun kawo ne a matsayin su nuna maka fa yanda annabi bai kamata abi annabi ya kamata abi ba sai na Abubakar ko Umar ba in ya saba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaman yanda zamu duba sai na Abubakar ya saba da sai suna Fatima alaiha salam a matsayin shi ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ko tace bata ji ba tace ita bata ji ba ta dauko na ta fahimtar shi kuma ya girma fahimtar manzon Allah a yanda ya saurare shi wannan Allah subhanahu wataala a haka ya tsara lamari da a iya wannan ya ishahadi wannan ya kuskure wannan ya daidai Allahu a'lamu Allah ya taimake mu to anan sai na Abubakarin sai na Abdullahi bin Abbas yake cewa a yanzu qala rasulullahi wa yaquluna qala Abubakarin wa Umar yani mut'at al-hajj anan yana nufin mut'an aikin hajji shi baran din mai fassara ba mut'a ne na aure ba ai faskhul hajji fil umrati wa fi riwayatin يوشك أن ينزل علي أن ينزل عليهم حجارة من السماء كما سبق أو رواية أو رواية شيني سيدنا عبد الله بن عباس yake cewa ai an kusa ba wahala kwa ya yanzunta ina ce Allah ya ce kana ce wani ya ce ko manzo Allah ya ce ka ce wani ya ce ba wahala Allah ya saukar da ruwan duwatsu daga sama shar ya dinga zubo muku sai da kun saba da maganan Allah kun saba da maganan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma kala abu darda abu darda yake cewa man yu'azzirni min muawiya waye dai nema min hanzari daga muawiya dan Allah in samu hanzarin a ne santa ni da shi sai da shi ma matsala ce ta hada su akan fahimta na addinin musulunci wannan yana dauke da fahimtar sa shi ma yana dauke da fahimtar sa to amma shi yana dauke da hadisi a fahimtar sa shi ko muawiya a wannan wajen bai da hadisi da ya bayyana masa to shi dai kawai hadisi shine yake fusata akan wannan sai yake cewa أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا إنا تمشي النبي صلى الله عليه وسلم يا يا كذا ويخبرني برأيه شي كوبا بيتي من النبي ياتي أما أنا من كذا ني فهمتر لا أساكنك ببلد أنت فيه يتي حر أبدا إن كذا أغري ما بدن زون أغري با صحابي سنا إيرن wannan matakan suka gani sun a fahimtar su ga abin da annabi yi kai kuma ka saba da shi to za su dauki fushi akan ka dan akwai wanda suka daina magana da ƴaƴansu akan kuskure ɗaya da suka yi na cewa manzo Allah ya hana jifa yaron uban ya gaya masa ya je dawo ya ga yaron da ya jifa ya ce to daga ni ba ni ba magana da kai ba ɗaukar nauyinka ba komai naka saboda ka saba da maganar annabi muhammadu sallama kwara ɗaya tak to yan uwa mu dunga taka tsantsan wajen koyi da manzon allah sallama mu yi kokari wajen sake ra'ayinmu dama kuma abin da muke so mu kara kira sahabbai ba ma'asumai bane suna yin kuskure wannan kusakurai ne na sahabbai da a samu sahabi kaza yi kuskure in ba annabi muhammadu sallama kowa yana iya yin kuskure Allah ce mace mu wa an ubada ibn samit an rawaito daga ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda yake cewa a misluhu bi ma'anahu shi ma ya rawaito wannan misalin abin da ya faru waqi'a da ma'anan irin wannan wa kullu hadha dukkanin wannan wa salahu hafiz al-maghrib ibn abd al-barr fi mawafatihi bi asani da jayyida hadathnaha ikhtisaran shi ibrahim yace duk wannan kissoshin da muke kawa idan ka duba muwafat na ibn abd al-barr wanda shine al-hafiz al-maghrib ya rawaito irin wa'innan da dama da isnadin su an wani an wani sai ya kai amma mun shafe ne sai da rubutun mu muna so ya amfani al'umma ne ba burin mu mu nuna ma gwaninta mu abajinta ma hadisi bane eh don kar mutum ya zaci ana yi ne kawai ana kawa muna shafewa ne don kawai ka fahimtu ka amfanu ba don mu nuna abajinta mu hadisi ba wa fi rawdatil ulum as-sundusiyya a cikin littafin nan mai suna rawdatul ulum as-sundusiyya inji shehu radiyallahu ta'ala anhu mene a cikin littafin min kitabil hanafiyya yace littafi ne na Hanafiyawa abinda ke cikin wannan littafi na Rawdatul Ulum Sundusiya littafin Hanafiyawa shine suna cewa ila li Abi Hanifa radiyallahu anhu an ga sayyidina Abu Hanifa Allah kara masa yarda menene aka ga sayyidina Abu Hanifa an ce masa idza qulta qawlan wa kitabullahi yukhalifuhu yaya zami a matsayin mu na almajiranka mu samu ka faɗi wani magana kuma mu ga alƙur'ani ya sa'a da magananka wani hukunci za mu bi da mu ɗauki magananka ne ko za mu ɗauki maganan alƙur'ani wanne za mu yi ƙala ya ce uturku ƙauli ku bar magana na likitabillahi ku ɗau maganan Allah maɗaukin sarki faƙila idza kana khabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ya za mu yi idan bayanin manzon Allah ne annabi yayi magana yayi ga magananka ya saba yukhalifu kala utrukuhu li khabari rasulillah dan Allah ku yi hakuri ku bar magana ku dauki maganar manzo Allah fakila suka ce idza kana qawlu sahabi yukhalifu ya zani idan maganar sahabi muka gani ya saba da naka fakala utruku qawli li qawli sahabi ku bar magana ku dauki maganar sahabi wa ruya anhu wa rawa anhu ibrahim ibn abi yusuf annahu qal an sake rawaito a gare shi shi ahmad ibn hanbal Allah kara masa yarda imam abi hanifa Allah kara masa yarda an rawaito da gare shi Ibrahim ibn Abu Yusuf ya rawaito annahu qal yana cewa la yahillu li ahadin an yaftiya bi qawlina an yaftiya bi qawlina bi halatta ga wani mu ba bai halatta ga wani mutum yayi fatawa da maganar mu ba inji a shi wato wannan Abu Hanifa Allah kara masa yadda me yasa bai halatta ba dalilin shine yace malam ya alam min aina qulnahu sai in ya san daga ina muka dauko maganar amma in baka san daga ina muka dauko maganar ba kawai ka zo ka dinga fada fada aka maganar mu bai halatta ba shine maganar da muka yi a baya bai halatta kawai mutum ka zo na ka ce kai iya littattafan fiqh da ka karanta ba iziya risala har ka je askari baka koma ka karanta wasu abu a cikin hadisi ka san usul na wannan maganar ba don yana kawo iskali yana hana yaqini wanda yanzu abubuwan da wasu jahilai suka zo kenan da suka ga malamai sun gabatar da karatuttuka sun amfana da al'umma sai suka zo su su kuma suka dinga barna mutum sai dauki hadisi ɗaya ya rusa littattafan da hadisai ne dubu aka tace su shi kuma hadisi ɗayan sannan bai ma san ma'anarsa ba Allah ya sauke to shine yake cewa وروى هذا وروي هذا عن زهر ابن هزيل الرجل daga زهر ابن هزيل وابي يوسف وعافية بن يزيد وآخرين ومعنى علمه من أين قالوه علم حجته ودليله yace abin an rawaito daga wayannan mutanen daban-daban duk wannan magana daga Abi Hanifa amma abin da yake nufi sai ka san daga nan ka dauko ma'ana ka san dalilin maganar mu ka san hujjar maganar mu kar kawai ka ce Abu Hanifa ya ce kaza a Abu Hanifa ya ce kazan a ina ne a karkashin maganar manzon Allah ba kawai karan wani zai ce annabi ya ce kuma ka ce Abu Hanifa ya ce kaza ka zalunci Abu Hanifa abin da ya cuci mutane kenan sai ka zo ka yi wa mutane sallah irin ta manzo Allah wani yana nan ya rike hadisin ma da ma bai san ma'anar ta ba sai zo bata sallar kuma sallan annabi kai ka kawo shi yasa da muka saka wannan littafi littafi ne da yake bayanin ibada yana bayanin yadda ake rikon annabi Muhammadu duk wanda dai na san ke bin mu daga karatu na ɗaya zuwa na sha ɗayan nan ba wanda zai maka dodorido yanzu ka san menene faida ka san menene musulunci ka san menene mazhaba ka san ya ake bin annabi Muhammadu sannan kuma muna gama wannan zamu shiga yadda ake bayanin ibada in Allah ya yarda ana bi hanifata wa arrawaitu wannan zakarahu Abu Layth as-Samarqandi wa jama'atu shi yace fassaran wannan magana Abu Hanifa Abu Layth as-Samarqandi wanda ya tambayi ligafilin shi ya fassara wannan magana da wasu mutane daban-daban wa rawashi Shafi radiyallahu anhu Imam Shafi Allah kara masa da ya rawaito ana bi hanifata daga abu hanifa an sammak ibn fadl daga sammak ibn fadl tabi'i ne kale yace wa haddathani ibn abi zu'aib an al-maqbari an abi shuraih al-ka'bi anna rasul sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya faɗa amal fathi ranan da aka bude makka man qutila hu qatilun fa huwa bi khairin nazarain duk wanda aka kashe masa wani kasashe wani to yana da yana da dama in ya ga dama ya dauki abu guda biyu mun bashi dama in ahabba akhadha al-aqla in yaso ya karbi zobe ya karbi diyya kenan wa in habba falahu alqawad in yaso kuma yana da alqiwat yana da ramako a dauki fansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu hanifa abu hanifa yace fa qultu li ibn abi zu'aib sai na faɗa wa ibn abi zu'aib ata'khudhu bi hadha ya abul haris o yanzu ka dauki wannan hadisin kana hukunci da shi kenan kai ma hukuncin shi kenan fa daraba sadri yasa hannu yadda kikirjina wa sah alayya siyahan yayi kururuwa akai na kafiran dewa wani alamin ni ya faɗi maganganu a kaina wanda ban ji daɗin su ba wa kala yace uhaddithuka an rasulillahi yanzu dan baka hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ni kuma ka tambaye ni ata'khuzu bihi ka ce min wai dan yi amfani da shi na'am ina sanar da kai da cika baki eh tilas zan yi aiki da maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akhuzu bihi ina rike da maganar manzo Allah wa dhalika al-fardu alayya wannan wajibi ne a kaina aiki da maganar manzo Allah wa alaman sami'ahu duk wanda ya ji wannan hadisin ma dole ya aiki da shi inna Allah tara muhammadan minan nasi Allah ya zaɓi annabi Muhammadu ne shi kadai a cikin mutane sallallahu alaihi wasallam fa hadahum bihi ya shiryar da mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Allah shiryar da kowa wa ala yadayhi kuma a hannun manzon Allah wa ikhtara lahum maktara lahu ya zaba musu duk abinda annabi ya zaba in annabi ya ce yayi shikenan shi kuma annabin abinda Allah yake so shi yake mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala lisanihi akan harshen sa Allah yake saukar da hukunci fa ala khalqi wajibin halitta ne an yattabi'uhu ta'iin su bi annabi Muhammad dole aw dakhirina su bi shi ko suna so ko ba su so la makhraja li muslimin babu wani mafita ga wani musulmi la makhraja li muslimin babu mafita ga wani musulmi min zalika nabin annabi Muhammad sai dai in ka fita musulunci amma dole ne ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kai dan wane ne ko min kusancin ka komin nisantanka in dai da ka zama musulmi to sai ka girmama annabi Muhammadu sai ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min zalika kala yace wa ma sakata anni hatta tamannaitu an yaskuta wallahi bai shiru bai ta fada fada a kaina sai da ban kyauta masa ba har sai da so ina ma da yayi shiru sai da na masa kuskuren tambaya ya faɗi magana manzo Allah ya ce masa to kai ma zaka aiki da shi kaga wannan kuskure ne malaman da kenan amma malaman yanzu idan ya ga wanda mai tambayar la'alla mai dan wani abin hannu ne mai dan shuni ne mai dan kuɗi sai ta a ni ma eh da ka sai ya ƙarya kai sai ya bata magana annabi ma ya wuce tafi Allah sauki wa hadha kulluhu taharruzun min at-taqaddum bayna yaday Allah wa rasulihi shi yace wannan dukkanin su kiyayewa ne malamai suke yi don kar mutum ya tsallake gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ijabi ma lam yujib wajen ka wajabtar da abin da annabi bai ce wajibi bane kai ka zo ka ce wajibi ne wa mutane ka ce wajibi ne a bika ko kuma wata halilu ma hurrima ko kuma ka halatta abin da aka haramta abu kaza haramun ne ka ce halal ne yanda yanzu kawai idan rikici ya taka da wani dan siyasa kai kawai ka zo ka ce ya halatta a kafir tashi ya halatta kawai kai malami ne ka hau minbari in rikici ya taka da malami ka fito ka kafirta shi rikici akan abin da ya shafi aure sai limami ya kafirta na'ibinsa akan abin da ya shafi aure saboda sun zuciya to duk in wayannan kusakuran da ka gaggan su a cikin al'umma ka haramta abin da Allah ya halatta ka zo ka hana aure tsakanin wasu da wani ka ce kungiya kaza an haramta yin aure to duk wanda ya haramta maka aure nasa kai ma ka haramta mai naka amma kai kai ne kokarin koyi da shi ya Allah ya tsare mu to irin wayannan wa karkara ta'ala Allah ya ce kul innama harrama rabbi alfawahisha lallai ku sani ubangiji Allah ya haramta me abin da Allah ya haramta alfawahisha alfahasha ma zahara min hama ma batan abin da ya bayyana ko ya buya mutum yana magana magana na alfahasha haramun ne wal isma Allah ya haran ya hana yin sabo duk sabo haramun ne wal baghi Allah ya hana zalunci zalunci ta ko ta wani irin fuska boyayya ko bayyananniya shin ka nufi wani ko baka nufi da shi ba na dauki ka ne kuma dauki ka ba magana ne ko aiki haramun ne ko kallon musulmi kai ne muni haramun ne Allah ya hana Allah ka sa mu kiyaye bigar alhaqi sai da inda haƙƙi to haƙƙin nan kuma suna nan da yawa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli bis-su'i min al-qawli illa man zulim eh akwai abin da in mutum yayi ma na cutarwa misali abin da ya shafi mun yi bayanin irin wannan wajen da ya halatta ka faɗi aibin mutum ma duk wayannan sun halatta ko kuma mutum ne ya aikata wani abu na saban Allah zaka faɗi gaskiya hukuncin sa kenan ta gane mutumin da ya karanta Qur'ani hukuncin sa kafirci ne wanda ya karanta manzo Allah don aka bayyana wannan alhaqqu ne kamar yadda manzo Allah faɗa illa bi haqqin sai dai da haƙƙi ake zubar da jinin musulmi Allahu ta'ala alam Allah ya taimake mu to sannan wa an tushriku billahi ku yi shirka ga Allah shi ma haramun ne ma lam yunzil bihi sultanan matukan bai saukar da hujja akan abin ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ko kuma ku kirkiri maganan abin da Allah ku ku kirkiri ƙarya wa Allah ku faɗa kaza halal ne kaza haramun Allah bai faɗa ba wannan zalunci wannan ƙarya ne Allah ya sauke yanda aka gane mutum makaryaci ne ya ce maka kaza bayi da kyau ka tambaye shi nasi ya gagara ka wannan makaryaci ne Allah karatun mu dai tsaya insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu karatun mu na dan tafiya insha Allah in mun dage da mu soke wannan littafi kuma za mu amfana sosai sosai insha Allah muna godiya mu yan uwa da suke tare da mu a wannan lokaci ba dan yawan adadin jama'an bada na kama sunan nakin kowa sai da wasu hanna haddace sunan su sun zama abokai sai da kullun ganin su nake kamar muna waje da sai da suna kasancewa tare da mu kuma Allah ya saka musu akai Allah ya san su ba hina ambaci suna ba da wayanda kuma suke ta kokari wajen yada irin wannan karatuka da muke yi da yan uwa wanda suke kira suke yin tambayoyi masu amfani duka Allah ya taimake mu baki daya da shi sarki zaki da ya bude wannan shafin albarka da wanda kuma ka faɗa suke kokarin yadawa wanda wasu kuma suna kokarin yada shi ta WhatsApp da sauransu to Allah ya san kowa ya san niyyarsa Allah ya ba mu kowa kyakkyawan niyyarsa ya kara masa alkhairi akai mu ma da muke Allah kiyaye mu kuskure Allah ka kuma kare mu daga duk abin da ka faɗa dai ka ba mu yafiya akai wanda ka faɗa dai ka ba mu ladansa da alkhairinsa kuma Allah ka ba wa jama'a ikon aiki da shi ka haɗa kan musulmi yau Najeriya take cika shekara 60 jiya kai 1960 1st October to alhamdulillah muna taya 'yan Najeriya murna na fita daga wato suna na fita daga sunan wato kangin bautan suna muna kuma fatan Allah ya sa a fita daga kangin bauta na aiki kuma muna yi wa mutane albishir cewa mu muna gayyata namu fita daga kangin bautan gaba ɗaya insha Allah nan da wata ɗaya ya rage sha biyu ga watan Rabiul Awwal muna gayyatan kowa da kowa na kasancewar za mu yi murna mun ga yan agaji sun yi fareti muna kiran su ma da Allah ku zo ku taya mu yi fareti a na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sha biyu ga watan Rabiul Awwal dan uwanku Muhammad Nasir Shaka don Musa nake sa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai Allah ya kai mu wani lokaci masha Allah